الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالجاه العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ni'imar shi da ya sake dawo da mu wannan rana mai albarka domin ci gaba da karatun wannan littafi na riyadus salihin wanda imamin nawawi ya tattarar da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda in ba a manta ba muna a cikin babi na 60 wanda ya mashi take da babu al-karami wa nusuli wa infaqi fi hayr fi wujuhi al-hayr bi qadrillahi ta'ala kuma haka nan in ba amanta ba ina ganin mun kwana ne a hadisi na ɗari biyar da hamsin da biyar a cikin shi ko wanda ina ganin zai mu dawo farkon shi mu ci gaba amma kafin nan ina so in jawo hankalin yan uwa da a kama shirye-shiryen fuskantar watan rajab da azumi don na kula da ko ni ne na rabkana da lissafin amma sai ga kamar mutane ba su fara shirin ya za a tunkari ramadana ba to yanzu fa yau tsakaninmu da ramadana ya kai kwana saba'in ba yau ashirin da biyu ga watan jima'a da hausa kaga sauran kwana takwas ya kare ya rajab sha'aban sai ramadana shi kuma sufaye mutanen Allah su daman suna fara tarban ramadana ne da rai ita azumi gwargwadon ikon wasu ma su yi duka su rage sun duka sha'abar duka lokacin da ramadana zai zo ya zama ci da haka yan uwa kada mu shagaltu da wannan kaka wacce take tafe ita ce kakayin azumin watan rajab da watan sha'aban kuma a haɗe shi da ramadana duk wanda ya wannan kokarin Allah ya taimake shi wajen kwana cikin din nan yana azumi to lallai kuma muna taya shi munna kafin ya gamu da abin da zai gamu da shi a wajen Allah da yake in ko mutum bai samu iko ba to ya dai yi kokari ya zama ya samu abin da ya samu wa fi zalika fa la yanafasul mutanasi alhamdulillah ya yanzu dai muna cikin hadisi na 555 wanda yake cewa wa an abi kamshata umar bin sa'ad al-anmari radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace an so daga abi kamshata shine umar bin sa'ad al-anmari Allah ya kara mashi yadda annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu cewa shi umar bin sa'ad al-anmari ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa talatatun uqsimu alaihim manzo Allah ce ga wasu abubuwa uku ina yi muku rantsuwa a kan kamar yadda na faɗa rana ita wasu ya kamata a kalli wannan hadisin da idan fasira baka da wani mai imani wanda ke tuhumar manzon Allah da ƙarya baka da wani mai imani wanda ke tuhumar manzon Allah zai faɗi wani abu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha sai ya zama manzo Allah ce to ga wasu abubuwa guda uku ina muku rantsuwa akan kenan manzon Allah na nuna muhimmancin yin magana a cikin su da kuma muhimmancin yadda ya kamata mu dauke su wa uhaddithukum hadithan fafazu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma zan ba ku labarin wata magana mai mahimmanci da ka wannan magana ku kiyaye ta kaga dai ga rantsuwa ga karanta aƙidin jawo hankalin mu zuwa ga kiyaye wannan magana sai annabi alaihi salamu yake cewa ma na ƙasa malu abdin min sadaqati magana ta farko ita ce dukiya ta bawa bata taɓa tauyewa ba saboda sadaka in dai bawa na sadaka yana ba da abu dan Allah to dukiyar shi ba za ta taɓa yin baya ba sai inda ya gaba na biyu wala zulima abdu mazlamatin sabar alaiha illa zadahu Allahu izzan wani bawa wala zulima abdu ba a taɓa zalunta wani bawa ba mazlamatin wani irin zalunci kowane irin ne komin kankantar zalunci komin girman zalunci aka zalunci mutum ka san zaluntar ka aka yi sabara alaiha manzo Allah ya ce ko mutum yi hakuri akan wannan zaluncin illa zadahu Allah izzan fa ce sai Allah ya kara mashi girma sakamakon wannan zaluncin da aka yi mashi kenan in dai aka zalunce ka kai hakuri ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah zai ɗaukaka ka da wannan zalunci a kula ko da yanzu irin zalunce-zaluncen da ake Allah ka gyara mana. Ka kula duk lokacin da al'umma suke haƙuri da zalunci ne na shugabanni, zalunci ne na abokan zama, zalunci ne na abokan mu'amala, zalunci ne na wajen tafiya, zalunci ne na kasuwanci, to in kai haƙuri da wannan zaluncin za ga cewa Allah ba zai maka haka da sai ya ƙara maka ɗaukaka. Balle dai wanda ya zalunce kan ya gane cewa ka gane zalunta ce ko ba komai yake da ya ganta ta akaba masalla ina kuma za a ya gane cewa ka san shi azzalimi ne amma ka yi hakuri baka mai da hankali zuwa gare shi na biyu kenan wala fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi babu faqri alaihi salam kuma yace bawa bai taɓa buɗe wata hanya ta roƙon mutane ba ya zama kawai maula wane bani wane taimake ni wane sai kai mun wane kaza mazala ce to mutum bai taɓa buɗe irin wannan layin ba ya zama kawai ya zama shi ga yanan ɗan maula ɗan roƙo almajiri waye ga yanan mazala ce illa fata Allahu alaihi babu fasara shi ko sai Allah ya buɗe mai kofar talauci sai za su yadda za duk abin da yake samu sai kaga ya zama talaka talauci sun kulla da shi kuma ka auna ka gani dauke yanzu maroƙa wani maroƙi ne kaga ya yi azumi wani ɗan maula ne kaga ya samu ko ya tara kuɗin sai kaga Allah ya jarabe shi da wata musiba kuma shi zai dinga ɗiban kuɗin yana watsarwa sai sun kare da mutu a mafiyaci ko kuma ya ta koyansa a tsumma ya ta koyansa a tsumma shi bai ci ba bai sha ba bai sutura kirki ba ka a daina bashi kuma wanda ya samu bai ci ba bai amfani da su ba kula da zuwa ta irin almajirai wanda suka mai da bara sana'ar sai mutum ya zo ya mutu sai ya mutu an buɗe kayan shi da ana ta zaro dubban ɗararrakan kuɗi shi bai ci ba ko bai ba wani ya ci ba akwai talaucin da ya ji wannan za ka annabi alaihi salam ya ce wannan maganganun guda uku lallai ne masoyan annabi ku kiyaye kuma sai da manzo Allah ya yi rantsa ya gaya mana wanda ko manzo Allah bai rantsa ba dole mu yarda amma kuma ya rantsa dan muhimmancin magana haka na taɓa jin wanda daga cikin malamai ne cewa wannan hadisin ya kamata ma duk masoyin manzo Allah ya haddace shi mun sai lalle ne tunda manzo Allah ya ce a kiyaye shi to kada ka yadda cewa wannan hadisi ya zo ba ta haddace shi ba tunda manzo Allah ce ku hadiru ku haddace wannan hadisin dan muhimmancin magana ta ce kuma wannan abu ne buɗe duk abin da mutum ya kama daga cikin wannan ɗaya daga cikin ukun nan sai ka ga Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mai da abin da manzon Allah ya faɗa na'am أو كلمة نهوها من رواية حديث الألماري يتقوكم النبي فتوة كلمة فتن فتن ونا بينا غني كمان من ذا الله بفكر أن يتب وانا أبو يفعل وأحدثكم حديثا فافظوا ماذا الله تقوم زن أرجع مقوة وجمع جنة lalle maganan nan ku kiyaye ka innama duniya li arba'ati nafar ita duniyan nan da ganta duk yawan ta mutum ku ce kawai duk fadin duniyan nan da abin da Allah ya tanada to nau'in mutane hudu Allah ya yi wa duniya na farko abdin razaqahu Allahu malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu ويعلم أن لله فيه حقا فهذا أفضل المنازل maza Allah ce mutum da farko abdu bawa razaqahu Allahu malan wa ilman Allah ya bashi dukiya kuma ya bashi ilimi malan kuma alhaji ko yau ga kuɗi ga karatu to idan shine nau'in farko Allah ya baka kuɗi kuma ya baka ilimi fa huwa yattaqi fihi rabbahu amma ya zama yana jin tsoron Allah a cikin wannan ni'ima guda biyu da Allah ya mashi to nan ji zai fasa in ba kuma wanda Allah ya zaba ba Allah ya tara ma ilimi kuma ya tara ma kuɗi kuma kaga kowanne yana tafiya kan layi akwai matsala yana da wahala ko za ka ga dai mutum ya dai dan bukatar da ake shi alhaji ne yawwa ga karatun ga komai amma dai hankalin shi na wajen da za a yi harkar duniya shi ma ya nuna isayen da masu kuɗi ke yi ko kuma a'a ga kuɗin sai ya dinke danka kawai kullum bukata yake an ƙaro ishirin ya ƙara zaka aljihu ana ƙara albarka ya ki ɗiba kuɗin da Allah ya bashi ya taimaki addini ne ya zama wata za ka ji wanda suka raina malamai da ya zuma da ai ba su sadaka ko za su sadaka to ai in Allah ya ɗau kuɗi ya ba malami to shi ne wanda ya cancanta malami kowa ba da saboda shi ya zan mahimmancin masallaci shi ya zan mahimmancin makaranta shi ya zan mahimmancin lahira amma jahili sun mun hukumin da ya sani shi a kuɗin shi kawai ya sani ba shi to manzo Allah alaihi salam ya ce to ya zan ko mutum yana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan ilimin da Allah ya bashi da kuma dukiyar da Allah ya bashi wa yasilu fihi rahimahu kuma yana sadar da zumuntar shi ga ilimi ya san abin da Allah yake game da sadar da zumunta ga kuɗi kuma Allah ya bashi inda zai sadar da zumunta haka ni'ima biyu kenan fa in an kula ni'ima ce guda biyu ilimi da kuɗi ni'ima ce guda wanda kowace ɗaya Allah ya baka kayan alfahari ne shi dan idan Allah ya baka kuɗi bai baka karatu ba to in ka dinga miƙa su zuwa ga malamai duk wani ismul azmi ka ji ana karanta ma shi Allah ya Allah ya maka alƙawarta Allah ya maka da ko ko sallah za a ta da a waje a ce alhaji ya shi kuka dan buɗa mai mutum an fahimta haka kuma in Allah ya baka ilimi kana yin aiki da shi shi ma sai kaga duk wancan masu kuɗin da sauran su kuma jira suke ka ce me za a yi za ga wata kawai saharawa ta da ka ce ya kamata a yi kaza sai an yi an yi Allah ka ƙara gore mana ina wani alayhi salamu yace to wannan kuma wa ya'lamu lillahi fi haqqan kuma yana yana sane da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da haƙƙi a cikin wannan zuciyar tashi da wannan ilimin nashi yana ba da haƙƙin ilimi kuma yana ba da haƙƙin zuciya in inda karatu zai amfani ne suka ya kama wa'azi in inda kuɗi za su amfani ne kafin wani ya leko ce na ba da dubu goma sai ce to ga miliyan ɗaya a je a fara wannan ba karamin ni'ima ba ce annabi alaihi salam ce fa hadha bi afdalil manazil to wannan wanda Allah ya ba ilimi ya ba shi dukiya to fa yana a mafi daukakan masauki tun daga haka ne to Allah ka ba mu ilimin ka ba mu kuɗin sai abin ya zama yi an yi haka za a samu afdalil manazil ko Allah ka ba mu kuɗin amma dai kada ka sa su a zuciyar mu ka bar su a hannun mu Allah da ka ba mu baka abin ka dan alfaran manzo Allah Allah ka ba a zuciya ya samu matsala yauwa Allah ka ba mutum da ya zama haka na farko kenan na biyu wa abdin razaqahu Allah ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyya yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan fa huwa niyyatuhu fa ajruhu ma sawa alaihi salamu ya ce to kuma na biyu abdin razaqahu Allah ilma shine wanda Allah ya azurta shi ilimi ya zama malam ne zalla walam yarzuquhu malan Allah bai azurta shi dukiya ba ba magana kuɗi amma hukara su duk abin da kake so tun daga matsara hannazu akwai shi fa huwa sadiqun niyya kuma shi yana da kyautatan niyya a cikin zuciyar shi ya kula yana cewa law anna li malan da a ce ina da dukiya la amiltu bi amali fulani ni ma da na rantsa yin irin aikin wani ga kuɗi a bada to nan kuma ga ilimi ba kuɗi to sai a zuciyar shi ya rinka fatan da Allah ya bani kuɗi ni ma da na rinka taimakon addini yadda Alhaji Wale gina masallaci in gina yanda ya gina makaranta in gina yanda ya taimaki marayu in yi yanda ya taimaki wani ni ma in yi kaga nan innamal a'malu bin niyyat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa niyyatuhu to shi wannan wannan shine niyyar shi fa ajruhu ma sawa to duk ladan su ɗaya ne wancan ga ilimi ga kuɗi kuma yana badawa wannan ga ilimi ba kuɗi amma yana da niyya a zuciyar shi da Allah zai bashi to shi ma da ya bada ina ba ta an fahimta to da haka niyyar nan sai an je lahira in aka ce to ina Allah zai yi tukuna amwalo fi sabilillah in sai a ce to je ka shiga gaba kai ma kana shi to saboda musulmin niyya saboda kana da niyyar da Allah ya baka kuɗin da kai Allah ka haɗa mana duka amin ko ya baka kuɗin ka yi kuma ya sama niyyar yin ka yi kuma karatun ya tsara maka kaga ɗari bisa ɗari kenan maza Allah yake kula dan su ɗaya ne mutum na biyu kenan wa abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yahdudu fi malihi bi ghayri ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan فهذا لأخبث المنازل الله يكيا وذا الله يقول كيف ينأك عبد رزقه الله مالا شيني باوا وان الله يباشي كتي فكتي ننجي ولم يرزقه علم الله أما الله يباشي فيه با sai san komai ba amma kuɗi ga nan kamar su kashe shi fa huwa yakhbitu fi mali kawai yana kafa ganniya a zuciyar shi an san fa ganniya ko yau ba ka nan gobe ba ka nan jibi ba ka nan irin yadda yake aukuwa yanzu ko ga kuɗin dukke da an ce da Allah a taimaka za a sake tabarin masallaci idan ya ga talaka na kusa da shi ya ba da goma shi ma ya zaɓi goma ya bada amma da an ce ga wani bene can an ɗaga za a sai da miliyan kaza da Allah ku maza ku je ku ce na saya ga wata gona can ya saya ga ya haɗe da ne yana fa gani ya ke bai ma san inda za shi ba wanda wannan benin da ka siya ran da ka mutu ina amfani shi wannan gonar da ka siya ran da ka mutu ina amfanin ta amma wannan naira goma da ka bada ita za ka shiga iske a wajen Allah wanda ga cikin magabata Allah ya ƙara mashi yadda yana cewa jama'a ina ba ku shawara ku kai ajiyar kuɗinku a wajen wanda ba gara ba zau Allah idan kuka yi addini wajen Allah ba gara ba zabu nan in ka ɗebi kuɗinka ka je ka sai bai ne ba a jiya ka bada kuɗinka ba kuɗinka ne nan tsaye to ran da kaddara ka samu wata tsawa ta zo ta rushe shi wa zai biya ka amma in ka gina masallaci yau sai aka zo aka ce tsawa ta zo ta rushe masallacin to lanan ka sai ya kawo hawa in ma suka ce to bari mu gina kuma suka gina yanzu lada biyu za a baka ladar tsohon masallaci da ladar sabon masallaci abin da Allah zai maki kenan takhbidu yana tafa ganniya kawai ya buga nan ya buga nan bai ma san inda za shi ba yanzu abubuwan da wasu masu kuɗi suke a ƙasar nan dan Allah sun san inda aka numa ta iska mutum ya kasa gina masallaci ɗaya wanda zai kusa uku amma sai zai kakari ginin wani ƙasta da ke zai gida hamsin in motoci ne ka shiga bargashi motar da ya kamata in ya ɗauke ta ya ba wani ɗan uwan shi ya je ya sai da shi shi kenan yau ma ai tashi kiyama ya zama alƙawari amma ga ta nan ta sace ba mai kwana cikin ta daga kadangare sai ɓeraye sai gizo gizo ga su nan duke wai kuma shi wannan shi ne azumi ya zo ya kwashi gida ai daga nan layi sai na kulle wancan ya gama gine-ginen baki ɗaya amma a sashi ɗaya zai shiga a ɗaki ɗaya a gado ɗaya a gadon a ɓari ɗaya kuma in ya gaji dole ya juya na amfanin wannan in abinci ne za ka ci duk ya gama abin nan a siyo kaza a siyo kaza a siyo a zo a tara mai kan faranti kaga wani in zai ci abinci yadda ka san jaki wallahi malam ga ganye ga wani madara madara ga wannan in ya cakuli wannan ya cakuli wannan in ya cakuli wannan ya cakuli wannan ya za wani sufi na cewa ku jama'a ku yi kokari da masu kuɗin kudin mutu ku maza maza su rufe don kada su cutar da talakawa da warin su da Allah yanzu da wanda ya zo ya su kai da Allah da bayan gidan da wanda ya ya ci wannan gani ya ci wannan madar ya ci wannan ya hada da wannan dan Allah in suke bayan gida na waye za a dan sauki sauki ashe duniyar nan labari ce ka ɗauki abin da Allah ya baka ka ba shi ajiya ka ga yadda za a ba shi ajiya amma ka ta ta ta da za a zo a tsare ka a ce to yanzu wani dan Allah wannan motocin da ka tara ni za ka yi da su wallahi bai sani wannan kuɗin da ka tara me za ka yi da su za ka san matakai jama'a sai a yi sak awai a zuba kuɗi kaga da gafiya da mutum su zama ɗaya ta ma in ta samu abinci na cike zuba rani irin gashi ka ɗinka ka ɗinka ka tara ga sunan jim sun ma tsare ma ɗaki baka san abin da za ka yi da su ba yaka shekara baka fara riga ba kuma tana ganin wannan ne arziki amma dai da riga dubu da riga ɗaya dukkan su tsare shi ake rabiya aikin su kenan kawai abin da tsare shi za ka mukalli irin wannan mukalli magabata wanda suka san Allah jiyan da suka yi su da Allah ya ba su kuɗin ba su tsaya su yi wa zaɓi ba Allah su ta aika ma mun ta faɗi su ta Abdurrahman bin Auf da sai na Aisha na tun safe raƙuma ke wucewa ta fafafa la'asar ta yi aka gaya mai cewa manzon Allah ya ce za ka shiga aljanna kana jan gidi sai na Aisha radiyallahu anha sai ce to a ji a gaya ma Aisha na gode da suna mu wannan hadisi amma don raƙuman da suka taho tun daga hansi har na asar ɗin nan da su da kayansu da komai din na bada shi ne dan irin Alatu bin Ubaydillah shi irin yadda da ya samu daga manzo Allah da sauran amma wata rana yana zaune gidan shi sai na Muawiya ai komai da jirhani dubu yana zaune ana yi ani aka kama ki masha Allah sai ki to ka dan aikin ta yi kana kai ma wani ɗebi kaza kai ma wani ɗebi kaza bai san kusa kafa ba yadda ya raba jira ne Allah ya yanzu ana karatu ne yau ne dan matso ne shi ai yadda na su ne shi a kawo a gano sai a ga ibn Zutu ai lokacin tashi ya yi dan an kamata ai ba za ku gani ba ai kalanci ya aiko Allah ka kiyaye mu da haka ya mu sun ba mu mubada na su biyu kuma yadda sai na aisha Allah ya kara mata yadda ita ma ta ta yi to bakin ɗaki haka ta zauna ya ka ce mata gashi an kawo maki hadiyar dinari dubu ce a duk nawa ne a kai ma wani kaza a kai ma wani kaza ta gama rabar da dinari dubu an yi sallan magarba ha da mace ta ce ya aisha ki ta rage mana wani abu wanda za a ci abincin dare abincin dare baki tuna min ba ga kuɗi su wallahi da ni din na rabar da su fi sabila Allah zai kawo mana abin da za a ci abinci haka sai mata da daren ya ta gaba za a samu ba cikin wanda ta aika ma ce to yan gidan wani in kin ga sun yi abinci sai ku taimaka ma matan manzo Allah za ta ci abincin dare sayyidina imam hasan bin sayyidina ali Allah ya kara mashi yarda a cikin watannin nan shi da shidda da aka yi na sulhu tsakanin sayyidina muawiya wata ran sun gamu sayyidina muawiya na ganin ciki a marhaban da ibnu rasulullah sanni da zuwa sai ya kawo dirhami dubu ɗari uku ya bashi ya ba sai na sai ce wannan dinna wani yi sai na san na kan doki sai ya ce mahadi mai ku rike jakar sai ce ai layi sai ya dinka ya bada ya dinka ya bada sai da ya dinka ya zuba komai a jakar sai ya ce mu ma jakar mu a ɗauko a raba ba mutane dirhami dubu ɗari uku ya rabar ga mutane su to a ɗauko ta su ta a rabar mu mutane sai na imamu Hussein Allah ya tsara mashi yadda ya taɓa auren wata mata da ya auren ta ya ka ji ana tukan kasan mutane ko ga shi ga masu kuɗi na neman ki ga kaza ga kaza sai ce to ta ta dame ta sai ya samu bayi mata guda ɗari kowace ya ɗora mata dirhami ɗari a ka ya ce a je a gaya mata da dirhamin da bayan biya ba ta kyauta ba sadaki ba ne kyauta ce aka yi kawai irin ta amarya da aure amma sakamakon yana ina akwai hammadi bin salama Allah ya Allah ya tsara mishi yadda an ce hammadi bin salama ya dau tsawon shekaru duk in azumin ramadana ya zo to daga gidan shi farin gabas da farin yamma da kudu da arewa ya dau mutum hamsin in ya ɗau mutum hamsin ɗin nan sai to to sahur ɗinsu hannun shi yake buɗe bakin shi hannun su yake kuma in sallah ta zo shi zai masu ɗinkin sallah shi zai ba su kuma kowanne zai ce in ka sawo tufafin ka zo ka nuna min da ka zo ya ɗau dirhami ɗari ya baka yace to ga barka da sallah amma da yin sallah kalin Abdurrahman bin Abi Bakar Allah ya kara mushi yadda wanda shi kullum tunda manzo Allah ya ce gida 40 makota ne to kullum dama sai ya ci da mutum 40 hagu 40 gaba 40 baya 40 ya taba zuwa ya gaida wani makoci shi ya ga yana hawaye shi lafiya to abubuwan ne dai Allah ne ya kyauta wallahi ba abin da ke damu na wani jira ni da ake bi na bashi ina jin tsoron ka an fuskanci Allah da shi sai ba komai da ya je gida sai ya ɗauko dirhami dubu sai ya ce a je a bashi dirhami ɗari ya biya bashi dirhami ɗari tara kuma ya ban mu magadan shi al'umma to ba shi yasa yanzu an magana ake cewa radiyallahu anhum akwai Abdullahi dan Ja'far wata rana shi an taɓa gayyatar su walima ya ga shi Abdullahi bin Ja'far walima sai bai samu zuwa ba to sai ga kaman ya so sama makoci wanda ya gaji shi walima na rai to shi kenan da ya tashi sai ya ɗauko dirhami ɗari biyar dirhami ɗari biyar da ya ɗauko dirhami ɗari biyar sai ce da Allah ina jin kunya in ga wani ya gaji shi walima bai samu zuwa ba da Allah a ji a kai mai dirhami ɗari biyar kamar ya ce a kai mu amarya fanni Allah a yi haƙuri yana yankan hanzari an gayyace shi walima to me zai ya kyautata mu ne walima sai zama zai ce ka baka je ba ya aiki amma ya kabe ka bi ba kawai ko shi ne ka aiki da ba sun yawa shi kenan kawai Allah ya kyautata to ɗan uwa muna da aiki a gaban mu wallahi wallahi akwai aiki babba gaban mu shine mu yi kokarin ciyar da dukiyoyin mu domin Allah ko kullum mu cire wannan ciwon a zuciyarmu da an ce in faƙi fi sabilillah sai mu ya rinka hangen masu kuɗi ake ma kana da su yanzu dan Allah Allah ya kyauta sai aka tara can da bindiga aka tara can da bindiga aka ce duk wanda bai da kokobo shi za a kashe da Allah ya za a yi ko biyar ce ba hito da ita za ta yi ba to ba kuɗi ba ce to shi ne an je gurin Allah ko wani sufi yana cewa ni ina mamakin mutane ya ce yanzu da wani zai zo cikinku ya tsaya sai ce ma wane ba wane dirhami ɗaya in ba ka goma ga jakata nan gudu shi akwai wanda ba zai bada ba kamar da yanzu muna masallacin zai fito ba da dubu ɗaya ga mota ta na za a baka dubu biyu waye ba zai bada ba to amma da yake shi Allah ana ganin waza yake ya sa in ya ce a bada man zallabi qaradillah qaradan hasana ai an kiba shi shi Allah ba zai biya ba ko ne ka ba a bashi abu zai biya ba ne ana kallon wasa ne kawai mu zama inna Allah fakirun wa nahnu agniya ba azan Allah wa ajarana to in dai mun yadda gaskiya ne Allah zai bada in mun bada to lalle ne mu wannan infaki fi sabilillah a cikin mu'amalolin mu irin wannan kullum ina cewa mu karatu sukan mu na kwatantawa ne in dai ka yadda Allah zai bada to kada ka yadda yau kai bacci baka bada baka ba Allah ajiya shi ne kai amfani da wannan sahabi zaka lalle in dai an yadda Allah zai biya mu kanka yadda yau din nan ka je kai baki baka samu wani wanda ka san in ka bashi ka ba Allah ajiya abin da manzo Allah ke ce mana kyauta ce daga Allah ka samu almajiri a kofar ka yana bara Allah ya baka kyauta ne ka zo ga almajiri ce allazi wahid da kana da hankali ka ta za ka ɗauko ka ce sun ana kace bismillah zauna na a kawo mai abinci amma yawan wanda ka rage za ka ce Allah ya aiko ka to bayan kai mai ba haka muke ba Allah ya koka so kai mai wanda babu su kuma kana na wani so kake wai Allah ya baka da yawa al'umma muna da aiki gaba mu in dai muna son shiga aljanna yanzu Allah yana ce mana ujubatil jannati bil makari aljannan na fa an kewaye ta ne da abin da zuciya ba ta in za ka jawo kuɗi zuciya ka ba ta son ka bada to ka bada wallahi in ba haka ba wallahi kana kallon muna shiga aljanna a ta dan da ka tana ba ka ba da yawa ba Allah ka gyara mana kuma za Allah alaihi salam ya ce wannan yana tafa ganniya bigayar ilimin ba tare da sani ba la ya taqi bihi rabbahu kaga dai bai jin tsoron ubangijin shi a cikin wannan dukiya tunda bai san yadda zai yi ita ba wala yasli fihi rahimahu ko bai sadar da zumuntar shi da ita wala ya'lamu lillahi fihi haqqa ko bai san Allah na da wani haƙƙi a cikin ta ba manzo ce wannan fahaza bi akhbasil manazil wannan shi kuma yana mafi munin gurin zama ba ilimi ga kuɗi ba a san abin da za a yi da su ba wannan akhbasil manazil yana a mafi munin gurin zama inda zai zauna bai da kyau kaga ko aka je layawa aka ce akhbasil manazil annabi sai ku da hannasu wani hijara Allah ka kiyaye. Da haka kenan a nan kuma manzo Allah na ƙara mana inzarin cewa in kaga kana da kuɗi to neman ilimi dole ne gwamna. Dole ne. Talaka ma bai da koko ba ya ce makaranta balle kai. Ɗalibai waɗanda suka gabatu malamai wanda suka gabatu nan ba da shekaru mai yawa ba mafi yawansu a cikin mugun talauci suke karatu. kai da Allah ya ba dukiya ba kai bane ke da damar da za ka yi karatu akwai Muhammad bin Qasim almajirin Imam Malik an ce mai ya kai ka samu karatu to ni ina ganin dai albarkacin mahaifiyata na da kuɗi shi yasa na samu karatu ce to ya aka yace tun daga ran da mahaifiyata ta kai ni wajen Imam Malik zan karatu sai ta shiga cikin gida sai bata samu ganin iyalan shi ba aka ce yana tattauna da iyalan shi sai wata hadimar shi ta shigo ta gaisa ce ta ina za ki tafi ai zan je in yoshe ku ne sai ce ba nan nan gidan nawa aka ba ki ce dirhami biyu sai ce to dan Allah ki mun wani adalci ga dirhami biyu ce ba nan nan zan ba ki wanda aka ba ki ne maliki ya ba ki ki aje mishi kuma ki mun amana ba za ki gaya mai ba tsawon lokacin da zan ba ni sai kuma ne miki alƙawari kullum zan rinka baki dirhami ɗaya kyau shi ne cin hanci matan nan kullum imam malai ba da dirhami biyu sai ta biya gidan wancan matar sai ta an so uku ta sa ɗaya aljihunta biyu ta aje ma imamu malai sai da aka ɗau shekaru abin da take so kawai albarkacin cefanen da take na gidan imamu malai alasa ɗan ta ya zama malai. Ilaiku, wannan imam malik shu'uni aka sun mai yawa sai ga an kawo abinci kai na aka samu wannan ban bada kuɗi ce bane ba aka ce ai sai bai wata aka ga mugalla ai ka ji tsawon lokacin da inna wannan yaron ka ji ka ji yadda muka yi tunta sai ya sa Muhammad bin Qasim inna shi ke mana wannan hidima ta ɗauko kuɗin Imam Malik ta ba shi sai ya kawo kai Imam Malik ya shafa bayan ya shafa ya samu kullun shi to ba mai na musu a kai a gari aka same kuɗi to ashe yanzu malam mai kuɗi shi ne ya cancan ne ya karatu amma da an magana ce ai hidima ce da yawa malam wa'azin nan malam nan da ka fara kamar in zo malam to na gaji ba na gaba akwai hasara cikin wannan ba wanda ya cancanta ne karatu irin kalli magabata ga sunan ga sunan wanda suke talauci suke karatu nan cikin tarihi a gona aka ce mai da mai ka samu ilimi yace bi adin gani da babana mawadaci babana na da kuɗi to yanzu ko rubbama zaka ga ƴaƴan talakawa ma sun fi samun karatu fiye da ƴaƴan masu kuɗi ko baka zo wani Allah da ibtila'i ka ibada kuɗin dan naka ya ƙi karatu ko abin da ka tara mai ya zo ya ta ƙwallo da su bai iya kulu wallahu wanda zai karanta maka bai iya istighfar inda ma za a ce salati goma a masallaci an matsa mai da an ce assalamu alaikum an sa a yana sallah sai ya ja mota hu kan riba ta kuɓuce mai ba ka ake ba ko amma ɗauki ɗinki sai ne kuɗi ne ɗauki ƴaƴanka ka kai su makaranta ka hidimta ma malamai wajen addini ga yadda ƴaƴanka za su zama in kuɗin ne ma ake so su yi in suka zo za su yi kuɗin aka sha mamaki su wannan duk mun ga darasi a cikin mu waɗanda kiyayen sun kwashe su sun kai su makarantun sun sha wuyar karatun amma su kuma kuɗin gare su kai ko da ba a kai ba kana ta kwana gida ga kanan kai ba kai kuɗin ba san garin da aka mama ka cinye kuma ya ka zo ƙarƙashin su ka samu na abinci ina ba ruwan shi ta gaskiya masu kuɗi su ne ya cancanta su yi karatu in ba haka ba dukiyar da Allah ya tara maka za ka zama cewa da akbasil manazir kana a mafi munin gurin zama Allah ka kiyaye na'am alayhi salatu wassalam kuma sai ce wa abdin lam yarzuquhu Allah malan wala ilman fa huwa yaqulu law anna li malan la amiltu fi bi amal fulan fa huwa niyyatuhu fa wujuhuma sawa' maza Allah ce to kuma wanda ya fi wannan taɗewa abdullahi ya rasu Allahu mala shi ne ba wanda Allah bai ba kuɗin ba wala ilman ko bai ba shi ilimi ba ba kuɗin ba ilimi da huwa ya kulu amma bai yana ne yana cewa lau annabi malam da ina da dukiya kai malam la amiltu fi bi amali fulani ai da na yi hidima irin ta alhaji wani yanda a rajuwa ne ke ɓalla neran nan malam ka ga gun kiɗan nan je ka zai da rinka zaro dubu dubu yana nika ai in ni ne ni bandar ɗin ma zaɓin ajewa kamar da kokobo to matsalar annabi alaihi salatu wasallam ce fa huwa niyyatu wannan shine niyyar shi ko manzo Allah ce fa wuzu ma sawa'un zulubin su daidai yanda wancan jahilin ne kuɗin zai samu akabatul manazili to haka wannan jahilin kuɗi jahilin ilimi shi ma haka zai samu shi yasa kullum ni da yawa nake cewa ni ban ga taɓaɓɓe ba irin talakan da ya kibin Allah talaka ya kibin Allah to in kana neman taɓaɓɓe shi bai ji daɗi a duniyar ba kuma a je lahirar musiba ta ƙaru ba kuma duk yadda za ka sha a duniya ka bi Allah ba in an je lahira sa rin kai ma sauran mutanen su ai mun mun sha haka kuma nan gun lalle talakawa mu shiga taitayen mu mu shiga taitayen mu mu bi Allah kada ya zama cewa wannan talaucin namu ya hana mu bi Allah in ba mu bi Allah ba cikin talaucin nan to lallai za mu kuka lokacin da suka zo mana ai ba wuce na cewa wai amfanin zunubi romo ko kare ne wai aka zo ana ci ko ana ta cin kare ana ta cin kare ne tsari to sai wani ya rugo da gudu ya ce ai abin da aka ce a shanye roma wai wai to ai to ai ne romo ne da aka ce a to ai ya zunubin ka ne ai da kai aka yi ko ba shi zunubin ka ne shi ba ko talaka ke wallahi talakawa a yi kokari a ji Allah ku kalli sahabbai radiyallahu anhu kishi suke da masu kuɗi wajen aikin alkhairi idan sahabi ya ji wani mutum ya zo ya ɗauki dukiya ya bada don Allah to wannan sahabi shi kuma zai dinga kuna ne a cikin zuciya shi ma ya za a iya samu akwai lokacin da manzo Allah yake a bada gudunmuwa da taimako kawai wani sahabi ya ce to ya rasulullah ga jaka ta ya ɗauko jaka ya bada wani ya ce to mu ma ba za a bar mu baya ba sai ya je gida ya ɗauko mu da nabi na dabi'u ya ce ni ma ga na amma mu haka muke yanzu an ce to a kawo ka da alhaji wani kawo na to ce miliyan ɗaya alhaji wani kai ma ce miliyan ɗaya ko a to ai sun gama aiki an saka da alkhairi ba haka muke ba wallahi mun yi hasara wallahi mun yi hasara lokacin da alhaji ke rikicin ya zaro naira miliyan to miliyan na fi na ke faɗi wannan kawai ce tana buƙatar wasanni sai aka ba ka ce to miliyan ɗaya da dubu ɗaya ba ta yi miliyan ɗaya daidai ba in ba to wani ya ce to miliyan ɗaya wani ya bada dubu ɗaya ɗayan nan na neman wasanni naira ɗari ko ɗari ka bada in wani ya bada hamsin ta zama miliyan ɗaya da dubu ɗaya da ɗari ɗaya to ba ta buƙatar hamsin ba ta buƙatar ishirin ba ta buƙatar goma ba ta buƙatar biyar kamata wa mu daina sakaci wa'annan masu kuɗin tun da dai ba su suka ba kansu ba Allah ya ba su ko suna mana wayo ko suna kwashi arziki suna tafiya da shi shi Ibrahim na faɗa a cikin wani majalisi idan ka mutum ya aikin alkhairi ka ce Allah ya saka mashi da alkhairi to ka ce Allah ya bashi wani binni ne a aljanna binnin yana da gida estate ne a aljanna yana da gida dubu saba'in kowane gida guda ɗaya akwai ɗaki saba'in a kowane ɗaki ɗaya akwai horin ilimi wacce ta ɗaki ta biyu ta fi ta ɗaya kyau ta uku ta fi ta biyu kyau sai ka gama da wannan gidan saba'in ta tafi wasu akwai gida dubu saba'in jiran shi ya ba da dubu goma kana alfaka da alheri tana mai kai kyauta kai maka san abin da kake ba alka san abin da kake ba mana da an ce ana saka mai da alheri ruga da gudu ka ce ba dubu ɗaya ta kai ma sun ko mutum kun ta ce Allah saka da alheri kyauta mu yan uwa mu yi kokari mu rinka yin infaki mu rinka ciyar da dukiyoyin mu domin taimakon addinin Allah wa an Aisha radiyallahu anha annahum zabahu shatan فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها قالت ما بقي منها إلا كتفها قال بقي كلها غير كتفها رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح an so daga sai da Aisha Allah ya kara mata yadda. Me ruwa ya sai yake cewa annahu zaba hushat cewa su mutanen gidan manzon Allah matayen su sun yanka wata akuya amma da suka yanka ta kawai aka yi ta rabon nama dan su al'adar mutanen sabon manzon Allah ba ka yanka rago ka ɗauki abin ka shiga da shi gida ai da kayi wannan sai a dinga tunani to wani waya imanin shi an ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ka yanka ko ka shiga da shi gida ai da an yanka za a ce to ya ki kunya kai ma wani ya ki kafa gaba kai ma wani tsara wuyan nan kai ma wani in sai an yi sa'ar gaske zai dan tattara wanda ya tsara shi to a kai gida wata rana manzo Allah an yi wani abu wanda ya ji daɗi a cikin sahabban shi wani sahabi ya yanka akuya ya rabar da nama sai sai da kafafu kawai ya rage sai ce to ai wannan kai da kafafun ma gidan wani ya fi mu sha'awar shi aje a kai shi su kawai aka basu da jini a kofar gida aka ji aka kai mu wani ya ce mu yaro aka aka aiko to masha Allah na aike ka ne su kai mu wani ya fi mu bukata aka ji aka kai mu wani shi mu wani ya ce to kai ma je ka kai mu wani wani ya fi mu bukata haka yaro ya ta yawo da kan sai a madina har sai da wace wai kai ba dan gidan wani bane cikin gidan ku sun ji bukata sai ka kai ma iyalan gidan da ya dawo sai ya ka dawo da shi ce ai ka ji ka ji ka ji shi to yanzu na tabbata ina da imani mu fa wallahi abun kunya ne gun sahabi sahabi ya yanka rago shi ne shi muwa da haka wallahi wallahi wai ko ba mu san aljannan ne ne yan gade kaman ba mu san ta ko haka za mu zane da dawaye wanda da ba ni mun ta asiri sa'ati kowa ya cikin buburin kisan shi yanzu da yawa rannan nake cewa na ɗauki wani malami ya ɗauke da zamu je goma ne da za su yanzu da mutanenmu za su taimake mu su ce wallahi duk makarantar da ke bikin sauka ba ta ƙara neman taimako habbar in aka je a taron bikin sauka aka taru to kowa ya ba da naira hamsin kowa duk wanda ya je ya ba da naira hamsin nawa za a samu gwargwadon arzikin makarantar gwargwadon abin da za a samu wannan abin da aka samu zai rika makarantar zuwa ba amma sai a zo a tawo za a kaddamar da kalanda sai a ta ganin wa zai fito kaddamar ga ka kai ba za ka kaddamar ba za ka yi mutum irin wannan motsawar kowa ya kallafa maka duk inda aka ce za a aiki alkhairi kada ka bari a banka sai dai ka dinga alhaji wani ya bada kaza kai ma nawa ka bada Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana to shi ne yace sun yanka wannan ragon bayan sun rarraba fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tambaya ce ma baki min ha me ya saura daga cikin ta qala sai tace ma baki min ha illa katifuha ya rasulullah ba abin da ya saura ga wannan akuya duk rabar da ita sai dai kafar ta ta gaba kafe daga kafada zuwa gwiwa sai ake ce mu kafe wataƙila ma sun ajiye inda sun san manzo Allah na so ko za a yanka mashi a za a dafa mashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baqiya kullaha a to yanzu akuya na nan baki ɗayanta illa ka ci fa ka faɗa ta ce mata an fahimci karatu ba an rabar ba wa aka ba to zai so zartar to yanzu kawai akuya za ta tashi ranar kiyama ba ka faɗa don ba a ba Allah ita ba yawwa an bayar duka na duk ba shi ne gaskiya abin da ka ɗauka ka ba Allah shi ne zai tabbata abin da ka cinye ko za ka kai shi bola ne sannan ba na ja faɗin kisan jiwa Usman bin Fodiyo da da jiwa da Muhammadu Bello ba kaza mala an gasa kaza ta gasu sai shi to almajiri ce allazi wahidin Shehu Usman bin Fodiyo yace Muhammadu Bello ce an zara mu galla wannan kazan mu ci ne ko mu zubas yace an zara mu galla to ma ho zubas yace to dauki gaba almaji dauki gaba almaji Allah kai in kai ne ya ka bada ai dai dan umarnin neman albarka ko to yanzu kaza na can ta ma gamu da shehu dan fodo da Muhammadu Bello kai ko da kasin ya taka ba inda za ta tashi kayi bayan gida ta kare kayi asarar duniya kayi asarar lahira Allah ya kiyaye Allah ya gyara mana da alfarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa fi riwayatin annabi sallallahu alaihi wasallama yace illa katifa shine ko wa ma'anahu ma'anati tasaddaqu biha sun yi sadaka da ita baki ɗaya illa katifa sai dai kawai kafar take sai saura fa qala sai manzo Allah yace baqiyat lana fil akhirati illa katifa wannan akuyar baki ɗayanta ta wanzu gare mu a lahira amma dai sai dai kafar take kawai da ba a bada haka ƴan uwa mu yi kokari mu rinka infaki kuma irin waɗannan hadisai mu rinka kwatantawa mu rinka kwatantawa in an ce za a yi taimakon addini ka motsa in an ce za a bada wani abu ka bada wannan shine abin da za ka samu a wajen Allah da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka dan albaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ganin yau wannan hadisin da aiki da shi kan azubar marayi wannan hadisin ai amfani da shi kan marayi ya kamata marayu su dace su zagaya yawa in dai hadisin nan kayan da ubangiji zai bada to yau muka canji a asusun marayu kowa ya ba ni ma ga na raunin nan ka kowa ya motsa Allah ya mana muwafaka da albarkun sa Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tambaya akwai tambaya ta baki da wata rubuce wa alaikum salam wa rahmatullah eh eh abin da ake nufi idan Allah ya baka dukiya a hannu za ka yi ta badawa in ku Allah ya sa ta a zuciyarka in za ka ba da naira ashirin kana jin kamar za a kansar zuciyarka ai shi ne tana zuciya ko to shi ne abin nufi ka ga wannan ai musiba ce ka kitin abinci ka kisha ka kite mako ka tara za za akwai matsala shi ne ma Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatun Allah ya ce da mu Allah ya ce da ayyukan mu abubuwan da suka faci Allah ya gyara mana alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma dai yan kwa kamar da ake faɗa ai ta addu'a Najeriya ba ta da lafiya ai ta addu'a ai ta addu'a mu koma zuwa ga Allah duk wannan da barbaran ba za su kai mu ba duk wannan da barbaran da ake ba za su kai mu ba yawwa su ma masu yin abin da bara ce ta ɓace musu yawwa da haka a tsaya a dagi a yi ta addu'o'i dare da rana kun tararraka ne ko kun menene ya zama cewa ana kokarin yin addu'a wanda na faɗa na da wannan nake cewa musamman mutane a yawan cikin su ne faru duk inda aka yi sallah in ma ba za a yi jam'i ba to kowa ko da istighfari hamsin ne a ranka yi la ilaha illallah muhammadu rasulullah tana ɗauke bala'i duk yadda bala'i ya kai in dai ana yin la ilaha illallah muhammadu rasulullah to Allah zai ɗauke wannan bala'i an gane ko to a rinka yawaita wannan a rinka yawaita wannan in ba kai kana ganin kana wani guri inda ba za a tafke ka ba ko to ya hankali ana iya gayyatar ka suna a riƙe ka ko kuma a zo a riƙe wanda kai da kanka za ka ɗauki ɗan kabari da haka mu ta istighfari mu ta hailala mu ta salatin manzo Allah mu ta kamun kafa Allah ka ba Najeriya lafiya wanda ake ganin su ke kunna masa wutar nan Allah ka yi mu sanin su Allah ka yi mana maganin su masu gwari ne Allah ka sa su gwari in ba masu gwari bane to Allah ka san dai yanda kai da wanda suka fi su fajiri da alfarma annabi alaihi salatu wassalam salatu ga Allah to an ce ma akwai akwai marayun mu guda biyu da suka yi haɗari ko an guda biyu an gaya mu jiya ɗaya akwai ɗaya a korayu an ce akwai ɗaya nan waje kuma kowanne ya kare cikin ɗalibin marayun da aka kai makaranta ko ma haka akwai wani bana ne ko wani bara dukkan sun yi haɗari ɗaya mashin ya kada su ɗaya mota ta buge shi ya ban makaranta yana tafiya zai je gida mota ta buge shi ya kare shi ma wannan ya kare da za ka zo muna roƙon Allah Allah ya ba su lafiya Allah ya sa ya zama kafara gare su na albarma annabi alaihi salatu wassalam kuma yan uwa da ba su lafiya akwai mala isa haka ma da muke karatu da shi ne shi ma bai lafiya idan sauran jama'a baki ɗaya duk wanda bai da lafiya Allah ka ba shi lafiya idan da aka yi cikin wannan satin na auren raki da sauransu Allah ya sanya albarka a cikin su na alfarma annabi ƴaƴan da aka haifa mana cikin wannan satin Allah ka yi masa albarka Allah ka shirya su Allah ka tsora su kan daidai wanda aka yi suna Allah ya masa albarka wanda za a yi suna a sati cikin gaba Allah ya masa albarka dan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati goma ga annabi